أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا جمعة شابك وقوة رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقى مكة ومدينة شكرة تدبو ترى wanda ya daidai da ɗai ga watan shida miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi assalam shekara ta dubu biyu da goma sha shida a jiya mun tsaya akan aya ta sittin da tara a yau insha allahu ta'ala za mu tashi akan aya ta sittin da tara zuwa aya ta saba'in a cikin suratul ma'ida akan shafi na ɗari da goma sha tara muna fata allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoranmu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a duk cikin ayyukan da za mu gabatar Allah ya kashe mu akan haka Allah ya sanya aljanna firdaus ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya Allah ya ce laqad akhadna mithaqa bani isra'il أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم لقد
subhanahu wa ta'ala ce, Laƙad a hazna mita bani Isra'ila, haƙiƙa mun riƙe alƙawalin bani Isra'ila. Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, ya ce, Yadkuru ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yana ambato, annahu shi a hazal uhuda ya riƙe alƙawulla, wal mawafiƙa da alƙawulla kuma, tun da al'ahad alƙawali ne. to anan dai abin da ya sani istishhadi da wannan magana saboda in an ce misa abu ɗaya ne ko ba haka nan bane to amma kullum mun sha faɗa wajen karatu kuma muna maimaita wannan saboda ɗaliban ilmi su fahimci wannan ƙa'ida da kyau wato suna wanda yake mufradi yana ɗaya in aka danganta shi aka yi idafa shi zuwa ga wani suna ma'arifa jam'i yake komawa kun ganin yanzu misali da an ka ce laqad akhadna mithaqa bani isra'ila mun rike alqawlin bani isra'ila a'a mun rike alqawla da bani isra'ila shi ibn kathir yace akhadna al'uhud wal mawafiq dalili kuma al-mufrad al-mudaf ila al-ma'rifa yufid al-umum Allah subhanahu wa ta'ala ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kaga ba ni'ima guda bace qul hal unabbi'ukum bi sharrin min dhalika مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخناجير وعبد الطاغوت إن منك أوكي واتو باء يمكن أن تنر ضم أكن رواية حمزة باء وعبد الطاغوت باء إن ذمته مفعول به قراءة جمهور كذا وعبد الطاغوت أشرنش وعبد الطاغوت أي وجعل منهم عبد الطاغوت أنت عبد الطاغوت أي عبد الطاغوت قد عباد الطاغوت أكيد فيه ما يبايي ما سيوا to dan haka dai Allah ce ya riki alƙawli tsakanin shi da bani Isra'ila ibnu kasir yace wato ala sam'i wa ta'ati lillahi su ji su yi biyayya ga Allah wali rasulihi kuma ga annabinsa ko annabawansa fa naqadu tilkal uhud sai suka warware waɗannan alƙawulla wal mawafiqa da kuma alƙawulla har yanzu dai abinda akwai tsakanin su tsakanin su da Allah wattaba'u ara'ahum sai suka bi ra'ayukansu wa ahwa'ahum da abinda zukatansu suke so wa qaddamuha ala shara'i suka gabatar da sarran su da ra'ayinsu akan shari'a kaga duk mutumin da zai gabatar da ra'ayin shi akan nassi yayi koyi da bani isra'ila malami wanda zai yi karatu watana ya ga nassi amma kuma ya ɗauko wani ra'ayi can daban ya kawo aikin bani isra'ila ne an gane ko sannan duk mutumin da zai gabatar da son ran shi akan nassi yana aiki da jahilai irin aiki irin na jahilan bani isra'ila ina an fahimce ni fama wafaqahum minha qabiluhu abinda ya dace da son su za su karba wa ma khalafahum duk abinda bai dace da son su ba radduhu za su mayar da shi ina fata an fahimta kaga ashe ba Allah suke bi ba su son su ne suke bauta ba an gane ko dan haka dai alƙawullan da Allah ya rika tsakanin shi da bani Isra'ila tun da mun ce jam'i ta alƙur'ani sai da yazo ya fayyace su wurare daban-daban daban-daban daban an gane ko Allah subhanahu wata'ala ya ce wato wa idh akhadna mithaqa bani Isra'ila لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا كما هكذا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنأمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون سنو إذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان سنو ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون القولين سنك أوكا تكارين سنة الله أفطال عليكم الأهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون kaji dai Allah ya rike alƙawari tsakanin shi da su kuma nan mun ce jam'i ne ga dalilai kuma sannan kuma ga ayoyi na alƙur'ani suke tabbatar da haka an gane ko Allah ya ce to wa arsalna ilaihim rusula mun turo musu manzanni an gane ko mun turo musu manzanni ba manzo ɗaya ba ko manzo biyu in an ce rusul jam'i ne an gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kanat banu isra'ila tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiy ma'ana duk lokacin da wani annabi ya mutu Allah zai turo wani don ka abar su akan jahilci to mun faɗi cewa akwai bambanci tsakanin ar-rasulu da annabiyyu ko ba haka nan bane kenan nan ya nuna cewa ba wai annabawa ba wai wato manzo guda ne aka turo musu ba an turo musu annabawa sannan kuma mi an turo musu mi an turo musu manzanni da annabi Musa ya gaya musu wa iz qala Musa li qaumihi ya qaumi zkuru ni'matallahi alaykum iz ja'ala fikum anbiya'a kaga ya sanya annabawa tunda mun ce kullu rasulin nabiyyin wa laysa kullu nabiyyin rasul ko ba haka ba to rusulan kuma ba manzo guda ba tunda jam'i yana farawa ne daga biyu a wajen waɗansu malamai ko kuma yana farawa daga uku amma waɗannan annabawan waɗanda bayanin su zo cikin alkur'ani waɗansu daga cikinsu Allah ya yi bayanin su ko ba haka ba annabawan bani Isra'ila waɗansu kuma Allah subhanahu wa ta'ala bai yi bayanin su ba waɗansu an yi bayanin su a fayyace irin Musa da wato Isa alaihi salam waɗansu kuma annabawa na bani Isra'ila an kawo su a dunkule ba tare da an yi fayyace ba amma dai Allah subhanahu wa ta'ala ya turo musu manzanni ba a bar su akan jahilci ba Allah ce to kullama ja'ahum rasulun duk lokacin da manzo ya zo musu bima la tahwa anfusuhum ba abin bai dace ba da abin da ransu yake so an gane ko fariqan kadzabu sashe na annabawa sun karyatar da su maf'ulun bihi ne mansubun muqaddam ay kadzabu fariqan wa qatalu fariqan an gane ko to amma tafiya ta alqur'ani wato uslub yana da tanawwu a caccanza salo na bayani sai an kace kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu sun qaryatar da sashen annabawa wa fariqan yaqtulun sannan kuma sun kashe sashen annabawa wato mu'amala ce ta mutane masu banna a bayan kasa shari'ar da Allah subhanahu wata'ala ya turo sai suka yi kin imani da ita su yi aiki da ita sai abin da dace da sarran su dan Allah ya ce afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum kagan ita shari'a mu'amalar da suke mata istakbaru sai su yi girman kai su ci aiki in an ce Allah ya ce sai su dawo suna yaƙi da wanda ya ce Allah ya ce kamar shi na ya kirkira wannan magana ina fata an fahimce ni Allah subhanahu wataala ce ayi kaza Allah ya ce a bar kaza dan me kake yaƙar mai wa'azi ina fata an fahimce ni shi mai wa'azi bayani ne aya ce ya gani ya karanta ya fassara ta kuma haka take in ka ga dama ka bari in ka ga dama ka ci gaba da aikata abin da ke ake akan shi amma ba su bari sai sun yaki masu wa'azi sai sun yaki mutanen da suke son ayi adalci a cikin ƙasa an gane ko to sannan kuma su manzannin ya suke musu shari'a sun yi girman kai sun kibinta to su annabawan nan ko manzannin nan fariqan kazzabu sun ƙaryatar da sashi an gane ko amma ba su kashe su ba sun shirya musu makida tayo Allah ya tsiratar da su wa fariqan yaqtulun sashi na annabawa kuma sun kashe shi magana ta rike ta kare kaga wanda ko ya kashe annabi bai jin tsoron kashe falastini bai jin tsoron kashe dan afirka bai jin tsoron kashe kowa a duniya tunda annabawa su ne mafi kima da mafi daraja a cikin wato mutane al'umma ta Allah subhanahu wata'ala da ya halitta cikin mutane ko ba haka nan bane amma su ba su jin tsoro su karyata su ba su jin tsoron su yi girman kai su ce ba za su yi ba alhali ko sun dauki alƙawari in Allah ya turo manzanni za su yi imani da su ko ba haka nan bane a lokacin da kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana ai sun yi guri sun yi fatan a ce ya bayyana sun bi shi ko ba haka nan bane Allah ya ce walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru sun kasance suna cewa Allah ka turo annabin ƙarshen zamani za mu bi shi muna neman Allah ka ba mu nasara ta hanyar wannan annabin amma falan ba ja'ahum ma arafu kafaru bih annabin da ya zo sai suka kafirce mishi kaga sun karyata annabawa sashen annabawa sannan sashen annabawa sun kashe su ina fata an fahimta a jiya mun faɗi wasu qadaya guda biyu da nake so in dan abin nan akan su cewa malamai sun yi sabani shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu ne ko ko kashe shi aka yi an gane muka ɗauki waccan riwaya da ta nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna tasirin wannan abin nan dafi da aka bashi poison ko poison da aka bashi shine sanadiyar mutuwarsa kaga sai zaman to fariqan kazzabu wa fariqan yaqtuluna shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai shiga cikin fariqan yaqtuluna an gane wannan da kyau ko saboda waɗansu wannan riwayoyin bustan inda suke ba bustan inganci su ba amma sun kasa gane cewa idan ka ba mutum abu ya zan sanadiyar mutuwarsa kai ka kashe shi an gane ko har da wannan bai yahudi da aka tambaye ta me yasa to inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta me yasa kika bani wannan namun kuma ke san akwai dafi a ciki tace a ba komai dama in kai annabi ne na san ba zai kashe ka ba ko ba haka nan bane in kuma dama makaryaci kake tace to da ka ta mutu na hutar da mutane daga gare to lalle ko tabbas bai kashe shi ba amma sai da ya kare isar da sako kenan tsarin da za a bashi na kisa kafin wato kafin ya isar da sako ne ina fata an fahimta sannan akwai bayani da muka cewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai koye wani abu muka ce Aisha ta ce da ya koyi wa tukhfi nafsi kama Allah mubdihi to wannan asar ke ina da shakka akan shi ko Aisha ta faɗi shi ko ba Aisha ba dan haka ban tabbatar da shi ba almuhimmu dai mun yi bayanin ayoyi da suka nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zai koyi da zai koyi abin da yake da alaka da gidansa ko abin da yake da alaka da shi ko abin da yake da alaka da waɗansu mutane waɗanda suna da kima da daraja a wajensa irin su Abala Abu Lahabin ko ba kamar ɗan uwan shi ne kaga ya kamata a ce ya koyi amma bai koyi ba ya faɗa kaga kenan ya kamata a ce gaskiya in ta zo akan kowa za a faɗi ba Allah ya ganar da mu Allah ya shirye da mu sai Allah ya ce wa hasibu Allah ta kuna fitna
wa hasibu alla takuna fitnatun fa'amu wa sammu thumma taba Allahu alayhim thumma taba Allahu alayhim thumma amu wa sammu kathirun minhum والله بصير بما يعملون الله سبحانه وتعالى يتو وحسبوا sai suka yi zaton Allah ta kuna fitnatun ko kuma a wata ƙira'a Allah ta kunu fitnatun in an ce Allah ta kuna an yi manunun fatha ko ko Allah ta kunu an yi manunun domma ina fata an fahimta waɗansu malamai wato ƙira'a ce ta imamu hamza da al'imamun kisa'i da imamu khalaf da imamu yaqub da imam abu amr ibn al'ada su sun ka karanta Allah ta kunu fitnatun to saukuran kuma ƙurra sun ka karanta Allah ta kuna fitnatun waɗansu malamai suka ce to ƙira'a ta Allah ta kunu nan ita laɗin nan mai kamace da laisa to tunda laisa in ta ce laisa ya kunu ake cewa ko laisa ta kunu to sai ta tashbihi da ita shi yasa ba a yi mata wato abin nan nasu ba amma wannan taujihi da'ifi ne inji malamai malamai suka ce a'a abinda ake magana in an ce Allah takunu an kai mata dhamma tun daga an ya kamata an in ta shiga ga fi'ili mudari ai masa nasaba kuma ba ai ba sai malamai sun kace wannan ita ce ake kira al mukhaffafa min as saqila ka san akwai annahu to marmakon aka annahu sai a yi takhfifin nunun sai a shafe ha'un wasmuha damiru sha'ni isminta ita Allah damiru sha'ni ne shine zaka ji malamai suna cewa innahu yadda sha'anin shike ko innahu yadda al'amarin yake mahzufun ai wa hasibu annahu la takunu fitna wa la lafiya ita ko wannan la lafiya ce kuma tamma ce ka san akwai tamma akwai naqisa in an ce tamma ita ce wadda take buƙatar wato mubtada kawai ko suna fa'ili ita ko an ce naqisa ita ce take buƙatar mubtada da khabar wa kana Allahu ghafurar rahima naqisa ce sai an samu mubtada da khabar amma wa in kana dhu usratin shikenan ba a kawo wato abin nan ba ismu da khabar ba kenan tamma ce in kana son ka gane bambanci tsakankanin su malamai suka ce zaka kaddara wajada wa in wujida zu usratin ita waccan wujida yana shiga amma waccan wa kana Allahu ghafurur rahima ba a cewa wa in wujida Allahu ghafurur rahima bai ba amma wa in kana zu usratin wa in wujida zu usratin to kenan wannan ita ce tamma kenan wa hasibu alla takuna fitnatun sai ta zamanto annahu la takunu fitnatun an gane ko fa'ilu hashi ne wannan sannan jumlar gaba ɗaya ta alla takunu fitna sai ta zamanto khabar ne na hu wanda an ka shafe kenan annahu la takunu fitnatun shi hu din nan shine ismu anna wanda anka shafe ko la takunu shine jumlar gaba ɗaya sai a ɗauke ta wato jumla ce matsayin wato khabaru inna kuma ita za ta fassara abin da zai zo tunda an ce annahu menene sun kai zato hu din nan la takunu fitnatun an gane ko in mun ɗauki ƙira'a ta sauran ƙurra waɗancan bin nasbu sai ya zamanto ita an ba zamiru sha'ani ba ce nasu ba ce dakhalat ala fi'l al-manfi bila ta shiga akan fi'li da anka kore da la ita ko la ba ta hana ma an ta yi aiki wato wani lokaci haruffan jarra da nasba da jazma suna shiga ko da mimun ko la sun shigo ina fata an fince ni to shi yasa anka ce Allah takuna fitnatun ba za a samu fitina ba to amma anan sai mun fahimci wani abu abin da ya kamata mu gane shi zamiru sha'ani in an tazzo an gane ko wadda take damiru sha'ani ce ko anna to sai ya zamanto ta akidi ake nufi abin nan tabbas zai kasance amma in aka zo aka kawo damiri wanda yake na tahfifi an gane an ka ce an amma ba a yi masa shadda ba to babu tabbacin abin abin nan zai faru to shi yasa in ka zo anan wajen fassara da wajen ilmul qira'at zaka ga abinda malamai suka yi bayani daban-daban amma malamai suka ce na lugha wai wato fi'ili na larabci ana kasa shi gida uku ba zancen zaman ba domin ana kasa shi gida uku ta min haisu zaman ka wani mai karatun nahawu yazo ya ji an ce ai ana iya kasa fi'ili gida uku bai ji an ce madi da mudari'i ba da amri ya fi an yi kuskure a'a ana raba su gida uku ta haisan as-subut wal istiqrar ta hanyar shin fi'ilin nan zai tabbata ko ba zai tabbata ba in muka kalli wadansu fi'ilai ko wani lokaci suna nan suna nufin abin nan ya tabbata domin in ce alimtu anna to wannan abin yana nufin tabbata an gane ko to amma in nace an wani lokaci fi'ilin yana zakuwa yana nufin shakka kad ya kunu tana yiwa ya kasance tana yiwa bai kasancewa ko ba haka nan bane to sannan akwai fi'ilan da in sun zo suna tsakatsakiya to da kaji an kawo anna to abin nan tabbata hakikatan zai zama zai kasancewa an gane ko wa ya'lamuna anna allaha huwa al-haqqul mubin ne wa ya'lamuna anna allaha huwa al-haqqul mubin sun san tabbas domin nan anna wato ya zo da ni ya zo da shadda an gane ko sannan kuma Allah subhanahu wataala ce alam ya'lam bi anna Allah yara kenan tabbas kuma Allah yana gani ba a cewa tana yi wa Allah subhanahu wataala yana gani amma wani lokaci in ta zo in to shikenan sai zaman to gashi na kila wa qala fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alayhi ma fi maftadat bi ko ba haka ba takhafuna an yatakhaffafakum an-nas kuna jin tsoro dan inda abin ya tabbata da su ba za su kila ba an gane wannan ko fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra ko ba ga wani khashina an kaga ba a ce anna ba wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din an yaghfira li bai ce anna ba dan saboda ba tabbas bane kaga annabi ibrahima yayi tawadu'i ga Allah ya san ba ai ma Allah shige gaba kace a'a kai zaka shi yana fatan ma Allah ya gafarta mishi ba tabbas bane to ina ga wanda zai cewa shi tabbas dan aljanna ne kuma zai iya ma daukan bakan shi cikin albasa ga bakin sai ce zai iya ma wani garantin aljanna annabi ibrahim alaihi salam da cikin ulul azmi yace wa ulul azmi min ar-rusul wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din Allah subhanahu wa ta'ala ya gane da mu to dan haka dai in fi'ili ya kasance kuma tsakankanin su an gane ko to wani lokaci sai ya zamanto yana iya daukar biyu wani lokaci ya zamanto ma'ana tabbas wani lokaci ya zamanto ba a raba tabbas ba in an ka ce hasibtu anna to tabbas in ni ce hasibtu an to yalla an gane ko kenan ko wace qira'a tana ba da wani abu wannan shine abin da malamai suka yi bayani kenan in mun ce wa hasibu alla takunu fitnatun sun yi zaton tabbas fitina ba za ta faru gare su ba an gane ko amma in muka ce wa hasibu alla takuna fitnatun suna zaton fitina ba za ta kasance gare su ba to kaga anan wani wanda yake son ya shuka cikin alqur'ani sai ce to waɗannan qira'o'i ne sun inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya za a yi jama'a guda a ce suna shakka kuma a ce suna yaqini na fatan kun fahimce ni tunda yanzu qira'o'in mun ce in mun karanta da alla takunu tana nufin tabbas fitina za ta kasance sakamako zai biyo baya tunda mutumin da ya kashe annabawa mutumin da ya karetar da annabawa yana tabbacin abin da zai zo to sannan kuma wa hasibu alla takuna suna da to tunda mun ce in an ce an tana zakuwa ne wajen shakka to ya za a yi waɗannan kira'o'in mu haɗa su shakka da yaƙini ba su haɗuwa wuri guda an gane wannan ko ba a gane ba yana da kyau mu fahimci wannan yadda za ka yi taujihi na wannan kira'o'in sai ka ce inda an ka ce suna shakka ko dai ka ce jama'a guda ce amma daga farko wa hasibu alla takuna fitnatun suna zaton ba za a yi komai ba amma lokacin da sun kaga azaba Allah wa hasibu alla takuna fitnatun sun kasan tabba fitna za ta kasance an gane ko kenan can farko suna ganin kamar ba za a yi komai ba kamar mutum na ya kashe mutum yana ganin ba za a yi komai ba amma lokacin da jami'an tsaro suka tabke shi ya san wannan lokaci za a yi an gane ko waɗansu malamai suka ce a'a wa hasibu Allah ta kuna fitnatun jama'a biyu ne inda an ka ce Allah ta kunu akwai jama'ar da sun san wannan abin da sun ka aikata tabbas sakamako zai zo daga wajen Allah amma daga cikin su akwai wawaye wa hasibu Allah ta kuna fitnatun su suna da tun wani abu zai zo ba ina fata an fahimce ni tunda tabbas mutum in yayi abu ya san sakamako zai zo mun ba ku labarin wani mutumin dan falsafa na ƙasar Albania ko ba haka ba philosoph ne yake cewa shi bai yi imani da akwai Allah ba kuma bai yi imani da tashin alkiyama ba amma yace yana ganin alamun ta yi ai tashin alkiyama yace don mi don akwai abubuwan da suke faruwa a duniya ba su da ma'ana misali Tesla ya san an yi yakin duniya na biyu an kashe dubban mutane ko miliyoyin mutane to kuma shi kenan an ce ba a gawa Tesla ba shi kenan yanzu abin ya riga ya kare wani mutum Allah ya bashi dukiya ya walakantar da mahaifan shi ya ci amanar al'umma ya ci amanar mutane ya aure mata ya ci amanar su shikenan kuma har yanzu ya game kai da masu shari'a in na kauye ne ya game kai da masu shari'a na kauye in na birni ne ya san procureur ya san minister of justice ya ci amanar mutane ya ƙara rayuwarsa kuma komai bai faru da shi ba kuma shikenan ya ce kai al'amarin na abinci ka akwai alamun kishin kishin din za a yi kiyama ina fata an fahimce ni to kaga kafiri ne amma yana zaton za a yi kaga akwai wanda yana da tabbacin za a yi akwai wanda kuma yana ganin kamar shakka ce za a yi ba tabbas bane to don haka dai a takaice sabanin da suka yi ko mu ce sabanin hali lokacin da azaba ta zo lokacin da sun kai yaqini ko ba haka nan bane falan mara au ba'sana qalu amanna billahi wahda wa kafarna bima kunna bihi mushrikin in mun ce kuma jama'a biyu ce kenan masu ilimi wani ya san tabbas in yaji abu sakamako zai same shi wani kuma yana nan saboda tsananin wauta yana son ya aikata banna kuma ya samu ya tsira wannan shine abin da ba zai yiwa ba Allah shi mun sani Allah subhanahu wataala ce to fa'amu sai suka makance wa sammu sai suka kurumce an gane nan in an ce sun makamce sun kurumce ba wai kowa ya je ya samu wato allura ba ya soka a cikin idonsa kuma ya soka a cikin kunnensa ya bari ya ba haka ake nufi ba an gane ma'ana sammu fa'amu sun makamce daga ganin ayoyin Allah subhanahu wataala ko ba haka ba ko da suna karantawa to sun makamce domin ba su aiki da shi an gane ko wasan mu sun kurumce ko an karanta musu ayoyin Allah subhanahu wataala ba sa ji ba sa ganewa dan kakkace a'a bari Isra'ila kurame ne bari Isra'ila kaza ne a'a rashin amfani da abin da Allah ya ba su hankali Allah ya baka shi don ka gane ayoyin Allah in baka gane ba mahaukaci ne kai a wajen shari'a an gane ko idon ka in ba su ganin maka ayoyin Allah su saka kai imani kaga yadda waɗansu suka kare ka ɗauki izina da misali kai ka zama tomi ka zan makahu ko ba haka nan bane sannan kuma idan kunnen ka ba su sauraren ayoyin Allah ba su fahimtar fassara ba su ɗaukar wa'azi to kai kurma ne shine abin da ake nufi ina fatan kun fahimce ni an gane ko dan ka wani mutum ya zama da dawo ce a'a to kaza kaza a'a alqur'ani yana daga cikin uslubin da yake amfani da shi Sheikh Nasiruddin Sa'di a cikin littafin sa Qawaidul Hisan ya kawo wannan alqur'ani zai kore abu amma saboda bai da amfani ina fata an fahimce ni Allah ya kore ƴaƴa da mata da kaza da kaza ranar tashin alkiyama a a dan saboda ba su amfani an gane ko tunda ya ce fa idza nufiqa fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaaluna ba la ansaba bainahum babu dangantaka tsakanin su to kuma yace yawma yafiru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi ah to in babu la ansaba bainahum ina zan kuma ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi a'a ba su da amfani ne yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim ko ba haka ba Allah subhanahu wataala ya ganar da mu fa'amu sai suka kurumta wato fa'amu sai suka makamce daga ganin ayoyin Allah wa sammu sannan kuma sai suka kurumce thumma taballahu alaihim sannan Allah subhanahu wataala ya karbi tuban su domin in an tuba Allah subhanahu wataala yana karba tuba ko ba ka nan bane wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada thumma inna rabbaka lilladhina amilu su'a bijahala thumma tabu min ba'di dhalika wa aslahu inna rabbaka ربك من بعدها لغفور رحيم كما هكذا بني كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم الله ينا غفر تاوى قوان دي ينمي توبا إلو كتن توبا بيقريبا إنبا يغم لئكم متوى بني أنقالكم ثم عموا وصموا كثير منهم sannan kuma bayan tuban nan amu suka makamta wa sammu suka kurumta kasirun minhum da yawa daga cikin su ina fata an fahimta da kafiri da mushriki duk kurade ne kuma Allah subhanahu wataala ne ke kin gwada musu nuna hanyar gaskiya don ba su da niyyar bi sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq ko ba ka nan bane ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم, فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل أسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم فأصمهم ألا يكون تدسوا وأعمى أبصارهم ألا كم سبحانه وتعالى يا مكم تدغنسوا دمي دم في إيماني با سن ينكي واتو زمنتي سن كذا سن كذا سن كذا تو سوما بني إسرائيل واتو سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق سن يجير منكي kanka ce a dan mi to waɗansu mutane za su shiga wuta saboda sun yi girman kai ko ba haka nan bane malami in ka zo wajen shi kai girman kai zai baka karatu likita in ka zo wajen sa kai girman kai zai baka إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما فاصبر لدائك إن أهنت طبيبه واصبر لجهلك إن جفوت معلما إن كذو وجه ما يكون إيكا يمسا جرمان كي يلا باكا كون ha in kana da shekara 80 ka zo kana son yarinya mai shekara 20 in kai mata girman kai ana yin harkar nan ba a yi shi yasa ƴan mata ba su masu kuɗi don saboda mai kuɗi kuɗi yake takama da su amma bai dawo da kanshi mutum daidai a zamana tare da shi ko kai shugaban ƙasa ne ko kai shugaban alarmomi ne ko kai shugaban majalisar malamai ne ko kai mine ne ko kai general ne ko kai marishal ne ina ruwan mace inda kace kana son ta dole zaka dawo daidai da hankalinta sai a dawo a yi irin rayuwa ta don haka girman kan da suka yi shi yasa Allah bai shiryar da su gaskiya kaka ga lahin ubangiji don saboda girman kai gare su sun ce ba sa so to ya za a yi da su ko kai kana ba wanda bai so ba zai taɓa yiwuwa ba malami yana da ɗabai son ya yi karatu amma mutane sun zo daga ƙauye kun zo sun zo daga wuri sun ce za su yi karatu sai ni sai a yi karatu tun da shi ko an zuba ko an ba shi karatun aikin banza an kai ruwa na an ka zuba cikin matankaɗi yana yi ba an yi aikin banza ba Allah ya gane da mu ثم تاب الله عليهم Allah ya karbi tuban su thumma amu wa sammu kathirun minhum bayan haka da yawa daga cikin su suka makamce wato kuma sannan suka kurmuce malamai suka yi sabani kan wani lokaci ne wannan abin ya same su waɗansu malamai suka ce Allah ya bayanin wannan a cikin suratul Isra wa qadaina ila bani isra'ila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'lunna uluwan kabira to marratayn fa amu wa sammu kaga al marra al ula thumma taba Allah alaihim thumma amu wa sammu kathirun minhum kaga wato nabiyu amma thumma taba Allah عليهم الله سبحانه وتعالى فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد كنا لوكتين da sun kai na farko za a turo wato bayi wato masu tsananin karfin yaki an gane ko fajasu khilal diyar za su ga cikin tsakiyar hanyoyi ko tsakiyar hanyoyi har cikin kwanoni tsatsagiya ta hanya su zo su kama ku wato fajasu khilal diyar wa kana wa'dan maf'ula kuma tabbat haka Allah zai tabbatar da shi tunda haka Allah ce zai kasance sannan Allah ce summa radadna lakumul karrata alaihim sai mu sake dama ba ku iko kenan kun tuba kun dawo ma Allah to sai Allah shi ba ku karfi وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم كما هكذا قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ولقد كتبنا في الزب- في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم كما سيأكا ساكي تروح an gane ko tunda Allah ce summa radadna lakum alkarrata alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nasira bayan wancan marrataini kenan sun yi wancan an yi musu sun yi wannan kuma an yi musu to amma kuma wannan ba shi ke nuna ba a sake yi ba Allah ce to asa rabbukum an yarhamakum ko ba haka ba amma wa in uttum udna in kun dawo za mu dawo kenan dan sun ba'amu wa sammu kafirun minhum wato ba wai daga nan aka kare ba wa in uttum udna haka Allah ya gaya ma kafirran maka quraishawa ko ba haka bane in tastaftihu faqad ja'akum al-fath wa in tantahu fa huwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud in kai ma Allah shakiyanci kana ganin kamar ka tsira wallahi ba za ka tsira ba in kai ma Allah aikin alkhairi Allah akram Allah shi ne fi kowa kyauta fi kowa daraja da daukaka da sakawa da alkhairi amma in ka yi shi yasa ka dibi duk mutanen da Allah halakar in an ka zo wajen wa'azi sai a ce to kalli karshen su musawwamatan inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id in kai zaka gani sakamakon ka dan haka kaka san tsammanin zaka tsere ma Allah Allah ya gane da mu Allah subhanahu wa ta'ala ce to wallahu basirun bima ya'malun Allah mai gani daga abin da suke aikatawa mummunan tabi'a ce mutum ya rinka saba ma Allah bayan ya tuba ya koma ba a son haka ne wannan tabi'a ce ta ahlul kitabi da sauran mutanen da ba su da cikakken imani dan baka san lokacin da shaytan zai zo ba ko ba haka ba Allah ya faɗi kuma wannan tabi'a ta su suna komawa fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitab ya'khuduna 'arada hadha al-adna wa yaquluna sayughfaru lana wa in ya'tihim 'aradun mithluhu ya'khudhuhu alam yu'khadh 'alayhim mithaqul kitabi alla yaqulu 'ala Allah illa al-haqq wa darasu ma fihi wad-darul akhiratu khairul lilladhina yattaquna afala ta'qilun amma in sun dawo za a dawo shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimake shi akan su ko ba haka nan bane ya kore su ya kashe waɗancan abin nan banu nadir ya kore banu qainu'a da sauransu an gane banu quraiza waɗanda aka kashe sauransu aka kama saura sauran kuma waɗancan yahudawa aka kore su ko ba haka ba bayan haka sayyidina umar ya zo ya kama baitul maqdis bayan haka salahuddin al-ayyubi ya zo ko ba haka nan bane to yanzu kuma sun dawo sannan kuma insha Allah ta'ala ko ba haka ba eh Allah zai tayar da wani gwarzo wa idh ta'azzana rabbuka la yab'athanna alaihim ila yawm al-qiyamati man yasumuhum su'al adab inna rabbaka la sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim an gane ko wallahu basirun bima ya'malun Allah mai gani na ko ko masani na domin waɗansu malamai suna fassara basirun mai gani an gane ko daga basir ne gaban abin ga wasu kuma basirun suna fassara shi masani na tunda in an gani za a sani ko ba haka ba duk da yake ba za a kamanta ganin Allah ba da kuma jin Allah da irin waɗansu mutane sai Allah ce laqad kafara alladhina qalu
لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا نعم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم نعم نعم كاكتر آية ولا على رمى دعوه لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Laƙad kafarar lazina ƙaru inna Allah huwal Masihu ibn Maryam, lalle waɗanda sun kace, Almasihu ɗan Maryam wato shi ne Allah ko Allah ne, haƙiƙa sun kafirta. To, ina ga waɗanda suke cewa ba a ce ma Kiristoci kafirai. Ina fata an fahimce ni, kaji Allah ce laƙad wawan ne mu- wato muwatsa alin ƙasami, ko ba haka nan ba ne, wato wallahi laƙad kafarar lazina ƙalu inna allaha huwa almasih ibn maryam allah ne da kanshi yake sun kafirta kaga zancen ka ce musu kafirta ba don kana turai kana rayuwa zancen kana malami wanda a shugaban wata kungiya ta hada kan musulmi da kiristoci kakka ce musu kafirai a ba gaskiya bane in an tambaye ka kiristoci musulmai ne kace ba musulmai bane amma wannan bai hana mu yi musu da'awa bai hana mu kyautata musu lafuzza in muna sa tsammanin za su yi imani ko ba haka ba amma bai yiwa mu yarda mu ce a duk addini irin ɗaya ne wannan yaudara addini ne in baka kafirtar da wanda Allah ya kafirtar da shi ba ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kafirtar da shi ko dalilai ingantattu sun ka tabbatar da cewa mutumin nan kafiri ne to kai ma kana iya afkawa cikin kafirci domin ka karyata Allah Allah ya ce mutum kafiri ne kace ba kafiri bane annabi ya ce mutumin nan kafiri ne kace ba kafiri bane to kai wai addinin gaba da kai wasu jima shi shi ma muke ce mu sani a wa qala al-masih yesu al-masih yace ko ba haka ba ya bani isra'ila ya ku wato bani isra'il ƴaƴan annabi yaqub u'budu Allah in ko zamu hada mu ce ya bani Isra'ila u'budu Allah rabbi wa rabbakum an gane ko saboda zaka ce wani na karatun alqur'ani sai kaji ya ce wa qala al-masih ya bani Isra'ila i'budu Allah rabbi wa rabbakum ko ba haka ba wannan kuskure ne hamzatul wasli wato in an zo za a ketare ta ya bani Isra'ila u'budu Allah kenan kaman wannan alhamza babu ta amma in ta zo farkon magana nan ne take tashi amma in za a tashi a kanta ko ba haka ba to tana da hali guda uku ana karanta ta da fatha in ta zo bayan lamun an gane kamar cikin al al al shina farawa ne da hamzatul wasli sai ka ce alhamdulillah ita dai ce kaga ta fara da a an gane ko Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum kaga ita dai ce albaitu ita dai ce annahar ita dai ce kenan duk lokacin da ta zo bayan lam wanda aka ce ma allis ta'rifi wajen malaman nahwu kenan da a ake karanta ta amma in ta zamanto ta shigo cikin fi'ili to za a kalli harafi na uku da alhamza da harafi na biyu da harafi na uku in ta zo da fatha ko da kasra sai a karanta ta da kasra an gane ni ko in harafi na uku ya zo da dhamma sai a karanta ta da dhamma misali a cikin fatiha ihdina siratal mustaqim da ita za a fara amma ba tsakiyar magana take ba an gane ko to ihdina siratal mustaqim harafi na uku yake da shi ita ce kasra wato alif ha'un dalun kaga ka tashi i kuma istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum kaga istaghfir saboda mi harafi na uku yake da shi fatha kenan in harafi na uku yana da fatha ko harafi na uku yana da kasra za a karanta ta mi da kasra amma in cikin suna ne ta zo wajen al za a karanta ta da mi da fatha in harafi na uku yana da dhamma to sai a karanta ta da mi da dhamma uqtulu yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum ba a cewa iqtulu yusufa usluku yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghayri su da haka sai an yi hattara kuma ba a zakuwa a ce ya bani isra'ila wato wa qala al-masih ya bani isra'ila i'budu allaha a'a ya bani isra'ila i'budu allaha rabbi wa rabbakum an gane ko in kuma an tsaya ya bani isra'il za a tashi akan waqafi na ikhtibari sai a ce u'budu allaha rabbi wa rabbakum almasihu ya ce ku bauta ma Allah ubangiji na kuma ubangijinku an gane ko rabbi wa rabbakum duk da yake an yi masa kasra to saboda ya'un ne asalin shi ya kamata a ce wato rabbani tunda i'budullaha maf'ulun bihi to shi Allah ne ya kamata a ce rabba to amma kuma rabbi saboda ya'un ta zo ta yi nauyi in ji malaman nahu shi yasa sai aka yi kasra akan ba'un inda an ce ya'un inda fataha za ta koma wurin ta dan ka fahimci wannan yesu almasihu ya faɗi wannan kalimar da ta farko da ya fara faɗa shine abauta ma Allah ko ba haka nan bane Allah ya ce qala inni abdullahi qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya qala inni abdullah kalima ta farko ce ni bawan Allah ne kalima ta farko ce dan an gane ko kenan ka kokariya ka koyi ma Allah subhanahu wataala kariya sannan kuma abin da ya ci gaba da maimaita musu kenan don nan ya ce innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi janna kaga ba wannan ne wannan kalima ce ta farko ba a'a nan wani lokaci ne da ya sake haduwa da su a cikin zukhruf ma Allah ce walamma ja'a isa bil bayyinati قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم كان لوكة يضمس البينات ba lokacin farko ba lokacin farko qala inni abdullah kaga ashe duk lokacin da annabi isa ya karasa na rayuwarsa gaba ɗai ya yi da'awa ne akan abauta ma Allah subhanahu wa ta'ala amma sun kiya sun ce annabi isa dan Allah ne wal iyadu billah annabi isa ya gaya musu innahu man yushrik billah haqiqa wanda yayi shirka da Allah faqad harrama Allahu alaihi aljanna Allah ya haramta mishi aljanna atafawfaw fawfaw faw kenan ko wa ma'wahu an-nar sannan kuma kuma sa wuta Allah shi muna tsari da wuta da wannan aya malamai suka ce duk kafiri ana iya kiransa mushriki dan na farko Allah ya ce laqad kafara alladhina qalu inna Allah kaga kafara an kace ko inna Allah huwa al-masih ibn maryam sannan nabiyu an ka dawo an kace wa qala al-masih ya bani isra'ila abudu Allah rabbi wa rabbakum innahu man yushrik kaga bai ce innahu man yakfur ba kaga kenan kafiri yana zama towa mushriki an tambayi Sheikh Nasiruddin Al-Albani shin kalima ta kafiri da ta mushriki akwai bambanci gare su yace a'a za a kalli ma'ana in an ce mutum kafiri saboda yayi girman kai da shi bauta ma Allah in an ce mai mushriki saboda ya hada Allah da wani dama kafirai suna girman kai ne su bauta ma Allah shi kadai an fahimce ni yace kafiri mushriki ne shi abin da ya tafi akan shi kenan dalilin sa kuma a cikin kissa wanda akwai cikin suratul kahf ko ba haka ba dama yace wato qala lahu sahibuhu وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب كذا أكفرت بالذي خلقك من تراب كافر كنا ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولا أكفر بربي أحدا an gane ko kuma nan Allah ya musu raddi yace wa qala al masih wato laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al masih ibn maryam raddi ne ga waɗanda sun kace isa ba ɗan maryam ba ne an gane ko ma'ana yahudawa da suke inkarin cewa annabi isa ba haka allah ya halicce shi daga mace ba wa qala almasihu ya bani isra'ila abudullaha rabbi wa rabbakum wannan kuma raddi ne gawa raddi ne da kristoci cikin wannan aya guda an yi musu raddi gaba ɗaya waɗancan sun ce wal iyadu billahi dan zina ne ko ba haka ba an ka ce ibnu maryam kaga allah ya ko iya ƙaryatar da su ibudullaha rabbi wa rabbakum ko ubudullaha rabbi wa rabbakum shi ko wannan ya nuna cewa ba a hada allah da wani isa ba allah bane innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna Allah ya haramta mishi aljanna sannan kuma duk wanda ya shirka da Allah hatta da abincin aljanna a fito da shi a bashi Allah ya haramta mishi shi ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين magana ta kare Allah shi mun tsari wa malil zalimin min ansar azzalumai ba su da wanda zai taimakon su dan haka in kana azzalumi kuma kan nemi a taimake ka Allah ba zai taimake ka ba wanda ya ci kuɗin al'umma ya ci kuɗin mutane ya ce ga waɗansu malamai ya ba su kuɗi aka mai sabka alqur'ani dan saboda Allah ya tsare shi Allah bai tsare ka ba istidraji ne in kana dawowa ka jara ka jara dan haka zancen ka ce ka ci dukiyar mutane kuma ai ma roƙon Allah shari'a sai gaban Allah za a tashi da ita wannan ba wayo bane hasara ce التي لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Laƙad kafarar labina ƙalu inna Allah thalithu thalatha lalle waɗanda sun kace Allah ya kasu gida uku, ko ba haka nan ba ne, kenan Allah kashi uku ne, shi annabi Isa alaihi salam wani yanki ne na Allah, ko ba haka ba, sannan kuma akwai ruhi mai tsarki, sannan kuma akwai Allah oga, kaje da sun ka karkasa Allah kai abin nan. Shi yasa malaman mathematic na turai lokacin da ilimi na zamani ya bayyana da yawa sun yi inkarin wannan sun ce abu uku kuma a mayar da shi ɗai kai wannan abin nan akwai matsala an gane ko ibn kathir ya kawo riwaya wadda ibn abi hatim ya kawo ta daga abu sakhar wanda yake cewa laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha qala huwa qawlu al-yahud uzair ibn allah wa qawlu an-nasara al-masih ibn allah kenan saboda su wato yahuda sun ce uzairu dan Allah ne su kuma kiristoci sun ce isa dan maryam dan Allah ne faja'alullaha thalithu salasa suka sanya Allah shine na ukun su wa qala ibnu kasir yace qaulun gharibun fi tafsir al-aya an gane ko wannan qaul gharibu ne domin mi wato bai dace a ce an hada aqida kiristoci da ta yahuda ba sannan a hada aqida guda domin ba aqida ɗaya bace wannan qaul ne garibu amma alladina qalu inna allaha thalithu salasa tabbas su ne kiristoci waɗansu sun ce akwai isa Allah ne an gane ko sannan suka ce maryam Allah ce sannan kuma akwai Allah babba su ne Allah ya ma rabbi a ƙarshen sura wanda bayanin zai zo wa iz qala Allah ya isa ibn maryam a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah kaga ku riƙe ni ilahaini da ni da mahaifiyata kaga akwai masu wannan akida kenan in sun ɗauki maryam tana matsayin Allah sannan kuma shi isa yana matsayin Allah sannan kuma ga Allah guda waɗansu kuma daga cikin kiristoci sai suka ɗauki a'a ita maryam ba Allah ba ce an gane ko wato ruhi mai tsarki an gane shi ne wato shi yesu almasihu Allah ne sai ruhi mai tsarki da suke ce ma Allah wai wani abu ne wanda a cikin duniya yake yawo cikin sararin samaniya shi ne yake tafiyar da al'umma da hankulan mutane shi ne ya yi wahayi ga mutane da sun ka rubuta wato injila bible ko bible suka ce shi ya yi musu wahayi ma'ana bayan tafiyar yesu almasihu suka ce shi ya musu bayani don yesu almasihu ba shi ya rubuta ba kaga sai an karsa yadda za a yi sai an ka ce ai akwai wani ruhi mai tsarki wanda shine ke tsare da duniya shine yake musu wahayi yana gaya musu gaskiya kaga wannan wahayin shaytan ne wa inna shayatin la yu'una ila awliyaihim li yujadilukum in haka nan ne to dan me aka samu sabani tsakankanin su wanga ya tabbatar da wannan wannan ya kore wannan kaga wannan ya nuna cewa ba gaskiya bane waɗansu daga cikin kiristoci kuma sun ɗauki cewa Allah guda uku ne sun yi fassarori daban-daban almuhimmu dai sun faɗi guda uku wasu su ce maryam Allah ce wasu kuma su ce ruhi mai tsarki shine Allah laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasa Allah ce su ma waɗannan sun kafirta Allah ce wa ma min ilahin illa ilahun wahid lalle babu abin bauta da gaskiya sai abin bauta guda katal babu wanda ya kamata a bauta ma sai Allah subhanahu wataala dan shi kadai yayi halitta ko ba haka nan bane bai yi tarayya da kowa ba wajen halitta an gane ko sannan shi yake taimakon kowa Allahu samad kullu yawmin huwa fi sha'an yas'aluhu man fis samawati wal ard wala in sa'altahum man khalaqa as samawati wal arda la yaqulunna Allah to tunda shi kadai yayi halitta kuma shi yake da izinin tafiyar da komai wa ya tantance abauta ma shi Allah subhanahu wataala Allah ce to wa illam yantahu amma yaquluna in busubar abinda suke faɗa ba an gane suka kame da maganar da suke yi suka tuba ka dubi duk shirkar da suka aikata Allah ce in su bari ba amma ya kuluna daga abin da suke faɗa faɗan nan ba ita ɗaya za su bari ba an gane ko kuma ka su kudurta wannan abin cikin zuciyarsu ba wai ana nufin yanzu misali wanda ga cewa ba Allah uku ne ko Yesu almasihu Allah in ya bar wannan magana kawai zai shiga aljanna a'a sai ya yarda ya kudurta cikin zuciyar shi cewa haka nan ne abin nan da ya bar faɗa dan kaka ce to a to wa illam yantahu amma yaquluna kenan kristoci su bar fada amma su bar abin cikin zukatan su in sun ce za su ga aljanna ba haka ne da aka maka ba wallahi ku haka wa illam yantahu amma yaqulun in bu su bari ba suka kame daga abin da suke fada na cewa Allah subhanahu wataala wato shi Yesu almasihu Allah ne ko kuma Allah ɗayan uku ne akwai al'aqalim da suke fada aqida ta trinity ko trinity da ake fara da fansanci Allah ce to la yamassanna alladhina kafaru wallahi zai shafi inda suka kafirta minhum daga cikin su nan min waɗansu malamai sun yi bayani sun ce min bayaniya ce an gane abinda ake nufin min bayaniya ma'ana duk abinda zai zo baya to yana ciki da an ka ce kamar misali bari ka gane da an ka ce wa man yuti illaha war rasul fa ulaika ma alladina an'ama Allahu alaihim sai an ka ce minan nabiyina menene minan nabiyina su ne annabawa domin in ka ce fa ulaika ma alladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina daga cikin annabawa to ai annabawa duka gaba ɗaya babu annabin da ya taba kafin ta balle a ce daga cikin annabawa an gane wannan da kyau to waɗansu malamai suka ɗauki wannan min bayaniya ce kenan la yamassanna alladhina kafaru minhum azaban ali ko da ba a kawo minhum ba ai la yamassanna alladhina kafaru azaban ali kafirai tun da kafiri ka'ida azaba za ta shafe shi waɗansu malamai suka ce a'a na an ce wa in lam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum azabun alim na an yi intiqali ne ma'ana ana magana ne akan waɗanda suka kafirta to sai aka koma zuwa ga bani isra'ila cikin su akwai mu'minnai cikin su akwai kafirai ko ba haka ba to wa in lam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum a cikin wannan al'umma gaba daya azabun alim azaba mai radadi da wanda zaka iya raddi ga dan shi'a wanda yake cewa ai Allah yace wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azima sai kaje to ai minhum an kace cikin sahabbai ba dukan su ba a'a min bayaniya ta wa man yuti illaha wa rasulahu fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina kai min annabin da shiga wuta wanda Allah bai mai ni'ima ba dole irin waɗannan mutane suna da wato shubuhatu da suke aiki da su dama ba karatu suke yi ba falsafa mantiq balaga adab shubuha shine abin da suke karatu iyaka a ce a dauko shubuha a zo kana babban malami in baka san wannan akida ba su zo su saka gaba su rikitar da kai suna dariya suna jin daɗi an gane wannan da kyau ko Allah shi muna tsari da irin waɗannan mutanen la yamassanna alladhina kafaru minhum azabun alim da sannu zai shafi waɗanda suka kafir daga cikin su azabun alimun azaba mai radadi innan duniya ne za su sha azaba in su tuba ba kuma lahira ma za su sha azaba mai radadi Allah subhanahu wataala ya muna tsari da azabarsa Allah ce afala yatubuna
afala يستغفرونه والله غفور رحيم
ka dibi duk abubuwan da waɗannan mutane suka yi a ce afala ya tubuna ila Allah wa yastaghfiruna afala ya tubuna shin ba za su tuba ba ka ji yadda ka- babu zunubin da ya kai shirka girma a duniya inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'u ko ba haka ba innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar ko ba haka ba amma kaji Allah ce afala yatubuna ila Allah wastaghfiruna dibi laifuffukan da aka fada wanda suka aikata kadiba Allah subhanahu wataala ya fada sun ce idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'iduna an fadi cewa sun ce in utitum hadha fakhuzuhu wa in lam tu'tuhu fahdharu ko ba haka nan bane aka zo aka ce laqad akhadna bi saqa bani isra'ila wa arsalna ilaihim rusula kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtuluna ka san dai kashe annabi yana daga cikin mummuna abu qaryata annabi yana daga cikin abu mai girma wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum gashin laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha allati afala yatubuna ila allahi wastaghfiruna don haka wannan uslubi ne na da'awa duk mutumin da yake wa'azi kai ya kai ya wato a uslubu targhib wa tarhib ne a ba mutane tsoro kuma a faɗi kan da su a hada haka Allah subhanahu wataala ke yi in ya faɗi wannan sai ya kawo wannan Allah bai kawo guda ba a zakuwa ai ta zancen wutar jahannama sai kowa ya ga ai canza shi ba a zakuwa kuma ai ta zancen aljanna sai kowa ga a to ai ko ba ai ibada ba za a shiga aljanna a'a a tsoratar lokacin da tsoratarwa sadda ce ko a hada tsoratarwa da kaza domin mutane suna nan daban-daban a cikin al'umma ina fatan kun fahimce ni zaka ga alqur'ani duk inda ya zo zai kawo guda biyu a kwadaitas a tsoratas nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim ko ba kana bane wa yasta'jilunaka bis sayyi'ati qabla al-hasana wa qad khalat min qablihim al-mathulat wa inna rabbaka ladhu maghfiratin lin-nasi ala dhulmihim wa inna rabbaka lashadidul iqab akawo wannan akawo wannan a ce Allah na da gafara ka dauki zancen gafara ka ce ah to shikenan ma ai wallahi ghafurur rahim bari mu sai duk abin da mun kai zamu shiga aljanna ba kai ba kakka ci kuɗin mutane ka ce ah ai Allah subhanahu wataala tunda dai in ya kaddarci dan aljanna dake shi zai biya mutane sai a zo a ce wai to wai ku mina na ku mina na sa kuke kuke jayayya ce a'a wannan ya ci kuɗi na ko ko wannan ya min laifi kaza wannan ya min laifi kaza sai a ce a to yanzu kai yanzu abin da za a yi kuɗin da ya ci naka ni Allah na biya da haka duk ku sai aljanna sai a yi kuwa kawai a haɗa aljanna wallahi malaman da suke gaya ma mutane wannan wallahi suna kada mutane cikin haɗin dan can ka ce ba a hisabin nan wallahi minti ɗaya cikin wutar jahannama bala'i ne yini guda cikin wutar jahannama shekara dubu ne muna yawan faɗin wannan magana ko ba haka ba dan haka zan ce a ce a kawai a a a haɗa wato kaga nan an wa irin azabar da za a yi musu ko ba haka nan bane innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna amma kuma afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna kakka liƙa mutane kofa tuba ka ce ne domin ka san wani shi garban tiket na jahannama ce waɗancan duk ƴan jahannama na waɗannan kuma shi kuma shi garban tiket aljanna ya ce to waɗannan kuma duk ƴan aljanna ne to daga ina ina ka ga aljanna kai kanka ta kanka kake yi ko ba haka nan bane to ya za a yi karban cikin wuta kace don mutane ka rashin ga wuta da yawa daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun yaƙe shi sun yi gaba da shi busu bi shi ba ko ba haka nan bane kuma ƙarshe suka dawo su suka taimaki addini ina fata an fahimce ni mutane da suka kona mutane suka karkashe muminai Allah ce innal ladina fatanu almu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu kaje thumma lam yatubu in busu tuba ba duk laifin da aka yi Allah subhanahu wataala yana yana gafartawa da haka a bude ba mutane kofar tuba ko kaje an ce in mutun ya kai shekara 80 ai Allah ya ce ba zai karbi tuban shi ba waye ga ma wannan daga ina ka samu Allah ya kyauta والله غفور رحيم الله ما يغفر عليكم الله ما يجنقني الله يغفر تامن الله يجقم ما المسيح ابن مريم
ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون ما المسيح ابن مريم إلا رسول wannan shi ake kira uslubul hasri alhasri shine a za a sha makance abu akwai alhasrul haqiqi akwai alhasrul idafi a cikin ilimi na balaga da an ka ce mal masih ibn maryam ai shi annabi isa dan maryam ba komai bane illa rasulun face manzo to wannan alhasrul idafi ne an danganta shi zuwa ga risala domin ana iya danganta shi zuwa ga annabta ana iya danganta shi zuwa ga bani isra'ila ana iya danganta shi ga jinsi na yan adam sai ya zama to idafi ne ba haqiqi bane an gane ko to mal masih ibn maryam ba wato shi annabi isa dan maryam ba komi bane ibnu maryam dan maryam kaga waɗanda ke cewa su danganta shi cewa yana da uba ba gaskiya bane ko ba haka nan bane ko su ce dan zina ne wal iyad billah illa rasulun face manzo waɗanda suka ƙaryata shi da bani isra'ila su kuna Allah ya musu raddi ko ba haka ba wa id awhaytu ila al hawariyin an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun ko ba haka nan bane su sun yi imani amma waɗansu daga cikin su suka ce in hadha illa sihrun mubin Allah ce to wato qad khalat min qablihi ar-rusul manzanni sun gabace shi ko ba haka nan bane kenan in manzo ne manzanni sun gabace shi in zancan halitta shine kuke mamaki inna masala isa inda allahi ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun ko ba kana bane kenan ba ko ta hanya annabta in mun ce annabi adamu annabi ne shi ma annabi isa annabi ne ko ba haka ba kuma manzo ne to ai annabi adam alaihi salam shi an halitta shi ba uwa kuma babu uba to shi ko ya wato hawa an wato an same ta ta hanyar uba babu uwa to kenan mi an mamaki dan an samu annabi isa ta hanyar uwa babu uba qad khalat min qablihi ar-rusul muqaddata manzanni sun gabace shi in zancin risala ne kuke zance to ai an yi manzanni gabace shi kamar yadda Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qul ma kuntu bid'an min ar-rusul in kuma zancen halitta ne shi annabi Adam tashi tafi ban mamaki ko ba haka nan bane khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun Allah subhanahu wa ta'ala ce to illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqatun mahaifiyar shi ita ta annabi isa ita maryam siddiqa mai yawan gaskatawa ce wato siga ce ta mubalagha fi'il wato ana nuna abin yayi nisa ya kai matuka mai yawan gaskatawa ce su ko siddiqina suna ina suna aljanna wa man yuti illaha war rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqina wash shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa sannan kuma menene ta gaskata da shi Allah ce wa saddaqat بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين sannan ta gaskatar da jibrilu da Allah ya turo shi qala inna ma ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiya ta yarda lokacin da ta dauki cikin shi kuma ta yarda da Allah ya turo shi ta yarda da annabi Isa maganar da ya gaya mata yace fa in ma tarayanna min al-bashari ahadan fa quli inni nadartu lirrahman sawma falan ukallima al-yawma insiya duk wannan yana cikin kalimatu rabbiha duk abinda Allah ya mata umurni na tayi tayi na bari ta bari an gane ko Allah ce kana ya'kulani ta'am sun kasance suna cin abinci nan kinaya ce na kasance wasu ɗan adam nan waɗanda suke ganin ita Allah ce tana cin abinci yana cin abinci shi ɗan nata waɗanda suke ganin kuma shi annabi isa shi Allah to ya za a yi in ita Maryam tana cin abinci kuma mutum ya haifi Allah shi yasa kiristoci sai suka rikice suka ce wai shi annabi isa akwai annasutu akwai allahutu annasutu shine daga al-insan wai akwai yanki na jikin ɗan adam tare da shi akwai Allahutu daga Allahu ne akwai yanki na Allah kenan da Allah ne da mutum sun haɗu wuri guda kaga wannan hayaniya ta yawa eh in za ka yi kai nan in gabas za ku ku yi gabas in yamma za ku ku yi yamma in ma a so a ce kuma Allah kuma tare da dan adam kaga abin ya zan hayaniya wai kuma kaji mutane da suke gaya ma Allah hakan ga ake cewa ya wai ka a ce wai sun kafirta a rinka munafunta juna ana tafiya akan akan karece karece dan haka kana ya'kulani ta'am sun kasance suna cin abinci Allah ko bai cin abinci ko ba haka bane wa huwa yut'imu wa la yut'am maryam tana cin abinci kullama dakhala alaiha zakariya al-mihraba wajada indaha rizqa qala ya maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab ko ba haka ba annabi isa ya rayar da matattu amma da izinin Allah kenan yana da buƙatar izini na Ubangiji, ko ba haka nan bane an gane ya ce wa uhyil mauta bi idnillahi ko ba haka nan bane akwai dai sifofi waɗanda suke nuna cewa da Maryam da Isa ba Allah bane annabi Isa alaihi salam zai mutu duk da yake yanzu bai mutu ba ko ba haka ba aqida mutu ahli sunna zai dawo amma Allah baya mutuwa ko ba haka nan bane Allah baya son abinci Allah bai da bukata gidan kowa Allah kowa na da bukata gare shi komi matsayinka komi girmanka komi kafircinka kana da bukata ga Allah subhanahu wataala kafirai ma suna roƙon Allah subhanahu wataala ko ba haka nan bane Allah ce wa idza massakumud durru fil bahri ضل من تدعون إلا إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا التي انظر كيف نبين لهم الآيات ككل يد مكي مس بيانا آيوي دلا دلا مباد حجوجي ثم انظر أن لا يؤفكون sannan ka kalli ta yadda ake juyar da su ka yi mamakin yadda suke juyawa suna barin gaskiya suna kama ƙarya saboda bata dace da son ransu ba nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh